أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أو قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد إن نايما نسلم إلى الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana ta Lahadi wanda take daidai da tara ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan hudu goma ko goma ga watan hudu 2020 insha Allah bismillah na mutu gaba inda muka kwana nan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذاب أن إبراهيم الروء وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لهليم أواه منيب نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهب عن إبراهيم الروء yayin da razanin waɗannan baƙi ya rabu da annabi Ibrahim wato ya daina bin tsoronsu saboda ya san me ya kawo su waja'atul bushra bushara ta zo masa na zai samu karuwa na haihuwa da har da jika yujadiluna fi qaumi lut sai kuma ya shiga jayayya da mu wato yana jayayya da mala'iku wakilan Allah in an yi jayayya da wakilin ka an yi da kai ne shine yasa Allah subhanahu wataala ya ce yujadiluna yana jayayya da mala'ikunmu fi ƙaumi lodin cikin sha'anin mutanen annabi lodu don saboda shi mai tausayi ne baya son su halaka yana nema musu sassauci inna ibrahim sanu dai annabi ibrahim la halimu wallahi mutum ne mai natsuwa mai haƙuri awahun mai yawan komawa zuwa ga allah munibun mai komawa zuwa gare shi kamar yadda zo a cikin ɗaya daga cikin littattafan sunna manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ya samu wani mutum yana ambaton Allah da shi da sahabbansa yana ɗaga murya yana ɗaga murya yana ambaton Allah sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mura'in ya rasulullah wannan mutum mai riya ne sai manzo Allah ce bal huwa awwab ba mai riya bane mai komawa ne ga Allah ashe dan mutum yana daga murya yana ambaton Allah abu ne mai kyau tunda har manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba shi sifan annabi Ibrahim inna Ibrahim la awwahun to wannan awwahun ita ne ta tuno min da wancan hadisi din cewa mai komawa zuwa ga Allah shine awwahu to tunda suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam suka ga wannan mutumin yana daga murya yana zikiri suka ce mura'in sai mun sallallahu alaihi wasallam ce bal huwa awwam ba mai riya bane shi ne mai komawa zuwa ga Allah ne kuma yanda ya tabbata sahabbai suna taruwa a masallacin annabi su yi da'ira suna ambaton Allah kuma suna daga murya a cikin jam'i kuma don haka wannan abu ne wanda ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda ko son zuciyarsa ya makantar da shi da kin gaskiya amma babu wanda ya isa mutum wannan sahihi bukhari ya ruwaito irin wannan hadisai da muslim munibun mai koma zuwa ga Allah da binsa menene jayayyan da annabi Ibrahim ya yi da wayannan mala'iku tambayoyi ya rinka musu ya ce za ku halakar da alƙarya wanda a cikinta akwai mumini ɗari uku suka ce a ya ce za ku halakar da alƙarya wanda a cikinta akwai mumini ɗari biyu suka ce a ya ce za ku halakar da alƙarya wanda a cikinta akwai mumini arba'in suka ce a ya ce za ku halakar da alƙarya wanda a cikinta akwai muminai guda goma suka ce a ya ce za ku halakar da alƙaryan da take da mumini guda ɗaya suka ce a a ya ce to ai annabi luɗu yana ciki kuma shi mumini ne to ai shi yanda yadda wasu yanda suka ce amsar su daidai ne kuma tambayar sa da yayi amsan da suka bashi daidai suka bashi amsar to amma ai halakar da alƙaryan ai ba a ce za a halakar da alƙaryan da shi wannan muminin ba shine amsa an gane to da ya faɗi musu wannan tambayoyin ya zama kamar suna gan kamar yayi defeating ɗinsu cewa tun da annabi lut na ciki to don me yasa za a halakar da ita kuma akwai wanda suka yi imani da shi su ma akalla dai za a samu sama da goma da kuka ce ba za ku halakar ba ko ba haka ba sai ubangiji ya ce ya ibrahimu يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود يا إبراهيم يا كأن النبي إبراهيم أعرض عن هذا كبر ونن جايية wato ka daina wannan falsafa ta lauya ta lauyanci misali to ai shi yasa ya dauko musu hawa hawa har ya kai su kan point ɗinsa ko kamar yadda lauyoyi suke wa mutane to da Allah ya ce ka bar wannan jayayyan ne ba zai yi amfani ba duk wannan neman mafita da kake musu ba za ta yi tasiri ba innahu qad jaa amru rabbika al'amarin ubangijinka ya riga ya zo ubangijinka ya yanke hukunci dan haka babu wani neman ja da baya kuma innahum atin azabun ghairu mardud azaba wanda baya komawa da baya dai zo wa mutanen annabi lutu lallai ne sai sun halaka saboda sun riga sun fusata Allah subhanahu wataala ya kuma riga ya yanke hukunci a kansu na'am ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب na lamma ja at rusulana ludan lokacin da manzanninmu suka zo wajen annabi ludu daga wajen annabi ibrahim si abihim sai aka munana masa rai da ganinsu saboda shi ba abinda za ka yi wa annabi ludu ka tayar masa da hankali kaman ka zo da baki kuma bakin su zama samari kuma kyawawa to sai gashi sun zo a matsayin baki kuma samari kuma kyawawa to Allah ya kawo su a haka ne saboda a halakar da su waɗannan masu wannan mummunan halin tunda su matukan suka ga baki to za su yi gudu su zo shi ma ita matan annabi ludu da yake ita ma munafuka ce ta haɗa kai da waɗannan matsiyatan mutane suka yi mitin cewa abin da za ta rinka yi duk ran da ya baki idan da rana ne za ta kunna wuta su ga balbalbalbal gida na hasken wuta to sun san ya yi baki idan da daddare ne kai idan da rana ne za ta tada hayaki suna ganin hayaki na tashi balbal a gidan annabi ibrahim sun san cewa to lallai ya yi baki to a zuwan bakin nan sai ta da hankalin annabi lutu cewa lallai yanzu nan ne waɗannan mutanen za su rugo da gudu su ce za su zo wajensa su su yi fasikancin luwaɗi da wa'annan baƙi to shi ne ya ɓata masa rai wa ba ƙabihin zara'a ƙirjinsa ya takura da fushi saboda zuwansu saboda za a yi abin kunya baƙo ya zo mutanen gari su faɗa masa da fasikanci wa ƙala sai ya ce ha za yawon asib kai wannan rana ne mara daɗi wato wannan rana ne mai tsanani a wurina ranar da za a ce kayi baki kyawawa kuma samari na'am
وجاءهم قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تكبون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد na'am waja'ahu qaumuhu sai ga mutanensa sun zo masa tunda ta hura wuta sun gani da daddare suka zo yura'una ilaihi suna gaggawa zuwa gare shi don su aikata abin da suka saba aikatawa wa min qablu dama tuntuni kanu sun kasance ya'maluna sayyi'at suna aikata zinace suna aikata luwadi da mazaje wato sun kasance suna saduwa da namiji ta hanyar dubaransa ne to kuma wannan ɗabi'a ba a taɓa yin ta ba kafin zamaninsu su ne kawai suke da wannan halaye da wannan ɗabi'a ɗin to shi ne sai da suka ga bakin annabi lutu sun zo kyawawa ne wanda yake gaban ya jagorance su shugaban tawaga shi ne mala'ika jibrilu kuma ya zo cikin siffa mai tsananin kyau kuma a matsayin gogaggen matashi kyakkyawa sauran ma duk haka shine sai waje a mu sai da suka ji labari suka zo an ce ai an yi baki bakin da ba taɓa yin irinsu ba kyawawa sai suka zo yi hora'una ilaihi suna gaggawa zuwa gidan annabi lulu sai ya ce da yake yana son ya kauda magana kar a gane masu luwaɗi ne kar wai tunda bai san mala'iku ne ko suwaye ba baya son baki su gane ka san akwai abin kunya ba ka son bakin ka su gane wannan abin kunya kala sai ya ce ya qaumi ya mutane na haula ibanati yau kun in dai aure kuke so ga ƴaƴana mata ku zo a daura muku aure wasu kace ƴaƴansa kawai yake nufi wanda ya haifa wasu kace a'a yana nufin al'um ƴaƴan al'ummansa dan ƴaƴan al'umman annabi a matsayin ƴaƴansa suke ga ƴaƴanan nagari kunna adharu lakum su suka fi muku tsarki in kuna so ku aure su fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhuzuni kar ku kunyata ni fi daifi a cikin baki na alaysa minkum rajulun rashidun shin ku cikin ku kan babu wani mutum ne shiryayye wanda zai kwabi sauran su daina abubuwan da suke yi mai muni ya mutu nasiha to sun kasance yanda suke yi shine in baki suka zo sai su yi layi akan bako ko kwaya ɗaya ne sai su yi layi a kansa wannan ya luwaɗi da shi wannan in ya gama wannan ya hau in ya gama wannan ya bi shi in ya gama wannan ya bi shi haka za su yi ta yi har sai sun ƙare haka za su rinƙa yi wa bako to ran da kuma suka yi jira suka yi jira suka yi jira ba a yi bako a garin ba sashen su kuma sai yi ta luwaɗi da sashi to shi luwaɗi malamai masana suka ce abin da ya sa mai yin sa da wuya ya daina shi yasa aka ce a kashe su ko a ka'idan addinin musulunci mai luwaɗi ta ga dai ko da bai aure ba to kashe shi za a yi jefe shi za a yi kamar da ake jefe wanda ya aure ya zina saboda shi luwaɗi wanda ya fara yana yana wuyan ya daina wanda ake yi da shi ma yana da wuya ya daina abin da yake sa yake da wuya ya daina shi namiji maniyinsa idan ya shiga mahaifan mace sai ya je ya zauna a mazauninsa in ya ɗau lokaci kamar kwana sha biyar sai ya lalace sai ya zama jini sai ta yi al'ada sai ta fitar da shi to shi namiji shi baya da irin wannan wuri da wannan mani zai je zauna don haka sai ya zauna a cikin kwararan wato duburan wanda yake wanda yake wanda ake luwaɗi da shi din sai zauna a kwararon wajensa to in ya zauna a kwararon duburansa sai ya haifi wasu tsutsotsi to sai ya yi daka wani rawul a cikin wannan kwararon duburan nasa tsutsotsin su kuma ba abin da suke so illa ruwan mani ba kashi ba ba bayan gidan da yake cikin dubura suke so ba ruwan mani shine abin da suka fi sha'awa don haka sai su rinka motsi suna ta yawo suna ta zaga ba abin da suke nema sai wannan ruwan mani idan ba su samu ba shi fa wanda yake da wannan tsutsotsin baya da kwanciyar hankali har abada ba abin da zai sa hankalinsa ya kwanta sai dai wani ya zo ya yi luwaɗi da shi ya zuba masa wannan ruwan maniyi din in sun samu to shi kenan sai su nutsu da shi wanda ake yi da shi da shi da wanda shi yake yin duk suna da wannan illa don haka ko ba su samu wani ba wannan zai yi wannan zai yi da wannan wannan shi kuma ya juya ya yi ma wannan saboda kowanne ya samu hankalin sai kwanta to saboda haka shi yasa baka da magani illa kawai a kashe su to shine suka zo shine yake cewa ga ƴaƴana mata sun fi muku tsarki la tukuzuni kar ku kunyata ni fi daifi a cikin bakina alaisa minkum rajulun rashidun babu mutum shiryayye ne cikin ku wanda zai ma saura fada to babban matsalar da al'umma za ta samu shine ta zama babu mai mata fada babu rajulun rashidun ba wanda zai iya tashi ya cewa al'umma abu kaza da kuke ba daidai bane kuskure ne a daina to wayannan mutanen duk da al'umman da ta kai haka to ta kai karshen da Allah zai halakar da ita shi yasa Allah ya ce kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu ya al'anci alladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam Allah ance su don me bima akau saboda saban Allah da suke yi wa kanu ya ataduna suka kasance suna ketare iyaka babba daga ciki kanu la ya tanahuna an mukarin fa'alu ba mai hana wani to wannan al'umma namu muna mata tsoron haka yanzu an kai ga yanayin ba mai kwaban wani kai baka isa ka kwafi dan wani ba baka isa ka kwafi ka kwafi kaninka ba baka isa ka kwafi ƴaƴan dan uwanka ba baka isa ka kwafi makwabtanka ko ƴaƴan makwabtanka ba ba wanda yake son a yi ma ɗansa tsawa ko a yi masa faɗa to shikenan kaga idan aka tafi a haka kowa in ya ga dan uwansa yana aikin yana abu mara kyau sai dai ya yi shiru ya zuba idanu dan kar a ce ya shiga ya shiga menene ya shiga huruminsa ko ya masa ya sa masa ido to kaga to shikenan al'amari ya lalace kenan Allah ya tsawaka na'am قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا sai suka ce lutsi kenan ka kama wani tawili laƙar alimta ai ka sani da gangan kake yi malana fi bana tuka min haƙƙin mu ba ruwanmu da 'ya'yanka mata mu ba mu auren mata saboda duk wanda yake wannan ɗabi'a ba ya sha'awan ƴa mace ba mu da wani bukata cikin 'ya'yanka mata naka kai dai laka alamu ma nuridu ka san abin da muke nufi wannan shi ke nuna duk mutumin banza baya son shi kansa baya son ya ambaci abin da yake yi me yasa ba su ce ai ka san kaza muke nufi ba sai suka ce ka san abin da muke nufi kaga su ma kenan al'ismu ma haka fi nafsuka wa karihta an yattali alaihin nas zunubi shine abin da ma kaikayi a ranka kuma baka san mutane su san kana yi na'am قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال سيتي نعم lau anna li bikum quwwatan ina ma a ce zan samu ƙarfi a kanku in samu wanda zai hukunta min ku yayi min maganin wannan fasikanci da rashin kunya da tsageranci na ku aw awi ila rukunin shadidin ko ina ma da a ce ina da dangi ko zuriya masu ƙarfi wanda za su yi min maganin ku shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan dan uwana annabi ludu ya kasance yana kukan rashin samun wani madogara wanda yake mai ƙarfi tun daga nan Allah bai aiko annabi ba sai cikin zuriya wadda take mai ƙarfi ko ba su son abin da yake yi ba za su bari a cutar da shi ba zai samu kariya daga wurin su na'am
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقنع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موئدهم الصبح alaisa subuhu bi qarib qalu sai suka ce ya lutu ya kai lutu inna rusulu rabbika mu ba ba mutane bane karka damu da su ba su su iso kanmu mu manzannin ubangijinka ne ka san kamar mutum yana da baki ba ya san ji kunya zai tsare kofar gida su kuma suna kokarin su ture shi su shigo sai ce sai sai sai mala'ikun suka ce lutu kyale su mu manzannin ubangijinka ne ba za su isa zuwa gare ka balle su cuce ka fa asri bi ahlika bi qita'in min al-layli can cikin yankin dare kayi tafiyan dare da iyalanka ko ku tattara da kai da iyalanka gabaki daya ku bar gidan ku bar gidan ku bar gidanka ku bar gidajenku ku tafi ku canja gari wala yantafid minkum ahadun kar daya daga cikin ku ya waiwaya in kun fara tafiya to ba waiwaye kawai tafiya za ku yi ta yi in lamra a taka sai dai matarka ita da yake tsagera ce to ba a hana ta bi shi ba amma Allah ya san yadda zai yi da ita innahu musibaha ma asabahum abin da ya same su zai same ta ita ma inna mau'idahum as-subh alƙawarin halakan su nan da asubahin ne kawai sai annabi lut ya ce har sai an kai asuba saboda damuwa sai suka ce alaisa suhu bi qaribin safiya kan ba nan kurkusa bane nan da asuba menene na gaggawa to shikenan sai sai ya bude ya bar musu kofa sai suka zo kawai suka yi doso mala'ika jibril daga babban sai ya fara dosowa wajen mala'ika jibril sai ya ya shaki kan shi wannan babban shedani yana shafan kansa sai kansa sai ya mulmule babu hanci babu ido babu baki babu kunne ya zama dunkulalle haka baya ji baya gani ya tafi yana ta dungure dungure na baya da shi ma ya zo shafe shi na baya da shi ma ya zo shafe shi duka haka ya tashi shafan su suka shiga cikin halin bala'i da musiba na wannan tsawon lokaci kafin safiya din ta zo na'am
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها وأمطرنا عليها هجارة من سجيل مندوب
na'am مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد na'am falamma ja amruna yayin da al'amarin halakar da su yazo namu ja'alna aliyaha safila sai muka mayar da ƙasan ƙasan ƙasadin ƙasar annabi ludu shine sama saman ta ya dawo ƙasa yanda aka yi shine wayancan a maimakon yanda aka yi tsawa wa mutanen annabi hudu to su sai mala'ika jibrilu ya zo ya yi shawagi kewaya kewaya da ya kewaye garin sai ya yi cebur ɗaya da garin ya sa yankin fukafikinsa sai ya fashe garin haka ya ɗaga shi a kan fukafikinsa ya yi sama sai da ya je inda ana jin wato har wajen taurari inda daga sama da wanda yake sama zai ji kukan zakarunsu da menene to amma a ranar babu abin da Allah ya bari ya yi kuka zakara bai yi kuka ba kaza ba ta yi tara ba rago bai kuka ba ba abin da ya kuka aka mai da kowane dabba ya shiru amma kuma dabbobin ba su tsira ba saboda idan bala'i ya zo wata ku fitinatan ba ta sibar da lajin ya bala mun kuka ta ku kiyayi bala'i in ya zo ba iya mutanen banzan zai shafa ba yawwa to da aka da ya daga su haka yayi wannan shawagi da su sai ya juyo yana zuwa kawai sai ya kifa su yanda za ka yi tebur ɗaya da laka ka ɗiba ka kifa haka aka musu aka ɗebe su aka kifa su ƙasan ta danne su ba su mutu ba suna ƙasa ga nauyin ƙasa a sama da su daga nan kuma wa amsarna alaihim hijaratan sai kuma aka rinka sako ruwan duwar watsi mai wuta ƙonannin dutse wanda ya soye da wuta aka rinka ruwansa daga sama yana huda he ya huda kowa da dutsensa da sunansa a jiki zai huda ƙasa ya je ya samu mutumin na danne a cikin ƙasa yana fama da wahalan dannuwan da ya sannan sai ya huda shi ya ƙona wuri da baki ɗaya mandudin duwatsu masu jejjeruwa wani bayan wani musawwamatan wanda kowace an mata alama an rubuta sunan wanda za ta jefa inda rabbika daga wurin ubangijinka wa ma hiya minaz zalimina to ai har yanzu irin wannan azaba bata kasance bi ba'idin mai nisa ba mina zalimi ne daga azzalimanka ya rasulullah kai ma mutanenka in suka ce za su taba ka za mu iya musu irin wannan wasu suka ce a'a ba ma'anan wai su ma za a musu haka bane ai garin ba nesa yake da garin ku ba tsakanin sham ne da jaziratul arab garin yake dan haka garin baya da nisa daga inda larabawa kuke kuje mana ai za ku ga inda aka kona garin gabaki daya za ku ga gidajensu yadda suka zamanto kufayi shi ne ma hiyar minar zalimi ne bai ita kuwa matan annabi lutu ta bi shi an ce kar wani ya waiwaya tana ta tafiya suna ta tafiya da aka da aka sako ƙaran ɗibe garin da kifa garin wannan buguwan ƙaran kifa garin da ta ji sai ta razana ta ce wayo mutane na ta waiwaya sai dutse ita ma nata na rubuce tana waiwaya wannan kosai nata dutsen ya zo ya fasa ta ya kona ta ta soye a wuri nan
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وإلى مدين أخاهم شعيبا wannan shine ƙaryan ƙarshen yanda aka yi da mutanen annabi ludu to duk masu luwaɗi wannan ya ishe su ishara amma masu luwaɗin mu ne yanzu me yasa ba haka baya samun su sun ci alfarman rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah yayi alƙawari wa al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba za a halakar da ita da irin wannan ba sai dai a bar mutane su yi ta rayuwa har su je lahira a azabtar da su ko kuma a sako musu bala'i iri iri dai wanda dai ba na halakar da su gaba ɗaya ba shi yasa yanzu aka sako wa mutane bala'o'i iri iri ciwon AIDS ne a'a ciwon mutane su kama ciwo haka kawai a rasa kan wani irin ciwo ne wannan ya zo gobe wannan ya zo jibi corona ne ne ne ga sunan dai kidnapping ne duk irin waɗannan bala'o'i ba abin da yake kawo su sai dai irin waɗannan saɓe-saɓen Allah da suka yi yawa azzalumin shugabanni su shi ma azzaluman shugabannin da muke gani ana cewa azzaluman shugabanni ko to ba wai karkare ka ta zaluncin shugabanni ne ya kawo haka eh zai iya kawo shi zalunci shugabanni shi ya kawo haka amma abin da ya kamata mu gane kuma ba mu gane ba har yanzu shine halinmu ne yasa Allah ya naɗa mana azzaluman shugabanni shi ma naɗa mutu naɗa wa mutane azzaluman shugabanni shi ma azaba ne daga Allah akan ɗabi'an mutane to amma wannan shine kuma da yawa ba a tuna ba a lura da shi sai kawai a ta tunani ai duk ba abin da ya jawo bala'i duk bala'in ƙasar nan shugabanninmu ne suka ja mana duk amma kai barawo ne kai maha'inci ne kai maciyin amana ne kai dan luwaɗi ne kai me har ma ya kai gama in malamai suna cewa mutane su gyara halin su halayenmu ne ya jawo mana sa ce kaji ko su kare shugabanni kawai suke yi kullum su kullum kare shugabanni kai dai mutumin kirki ne kai mutumin kirki na ji daɗin abin da wani ya rubuta a social media yace muna ta ce shugabanninmu barayi shugabanninmu barayi wato talakawa ba barayi bane ko aka ce eh yace to me yasa duk takalmi a masallaci ma ya an ɓoye me yasa janareta sai an sa masa sarƙa ana tsoron shugabanni su zo su sace ne menene yasa amplifier sai an sa masa su kwaɗo ana tsoron shugabanni su sace ne menene yasa agogon bango sai an sa masa kwaɗo ana tsoron shugabanni su sace ne yanzu yanzu nan fankan masallacin nan aka zo aka ban labari wani barawa ya za sace dan karamin fankan nan to wannan ɗan shugaban ƙasa ne ko ɗan gwamna ko ɗan ciyaman ko ɗan menene to mu dai mu ce kawai mafi yawancin mu duk barayi ne yi gaskiyanta kenan menene yasa har yanzu ba a so a ba irin su kananan komai a ce a ba su haƙƙin su su wane ne a ba su haƙƙin su saboda mene manyan barayi an wuce tun daga satan na aljihu satan na agogo satan har satan na gwamnati aljihun gwamnatin wannan gwamnatin satan na wannan gwamnati nan gaba ma haifatar da gwamnati ta sai kanin kasa satan na na jiha kuma fara ba su to amma an kasa ganewa kullum ana mai da laifi wuri ɗaya shi kuma Allah ba abin da yake irin kai mai laifi ne amma kai kana tsarkake kanka kai baka yadda kai mai laifi ba ne sai dai wasu ne kake tura wa laifi Allah ya sauka to Allah ya aika wa Madiyana dan uwansa Annabi Shu'aibu wa qala yata ya qaumi ya mutane na ibudullah ku bautawa Allah shi kadansa malakum min ilahin gairu ba ku da wani ubangiji sai shi farkon abin da ake kawo kowane annabi zai zo da shi shine tauhidi da kadaita Allah domin sai ka yadda akwai Allah ka yadda da kadaita shi ka yadda da bin dokokin sa sannan ka yadda da shine ubangijin ka shine mai baka umarni shine mai hana ka sannan ya kawo dokoki ka karba amma duk in baka yadda da wannan ba to babu maganar karban dokokin sa ai wanda baka yadda shine ubangijin ka ba baka yadda abinci ba baka yadda kai mai bin sa bane ina za ka bi umarnin wanda ya aka ce maka ya turo da umarni na'am malakum min ilahin ba ku da wani ubangiji gairuhu in ban da shi wala tanqusul mikyala kada ku rinka tauye ma'auni ma'auni shine masayai ake ce masa galibi a Hausa tsohuwa ta zaure na karatun zaure duk abinda ake zuba abu a ciki to shine ma'auni wal mizana kar ku tauye sikeli shi ma ma'auni ne amma shi ba zuba abu a ciki ake yi ba shi jan lamba yake yi to duka waɗannan tauye su sata ne ha'inci ne an gane to shi yasa aka ce kar a yi wannan don haka wannan babban babi ne ba kamar yadda mafi yawanci masu wa'azinmu a za a ce ma'auna 'yan wuta ne kaza kaza kaza eh ma'auna haka ne ma'auna za su shiga wuta saboda wannan su ne asalin tushe na maganan abu amma wanda zai shiga wuta a kan maganan tan usul mikiya da wani zana suna da yawa a wurare daban-daban kaga maganan awo ɗin yana ciki kaga maganan masu yanka yadi masu sa tef mizana ne wannan yana ciki duk abin da za a auna da tef ko ƙarfe ne ko faɗin ƙarfen aka rage daga mulmulan da ya kamata ya zama 10 mm ya komo kasa da haka ko kuma ko tsawon ƙarfen aka rage ko katako a ce wannan 4 by 4 ne menene 2 by 2 3 by duk wayannan suna nan suna ta ganin ma'auna 'yan wuta ne alhali su ma 'yan wuta ne ba sani duk wannan yana ɓangaren mizanin ne idan ka ce in ka ce wannan 2 by 2 ne to sai a ɗauko ta sai a zagaya in bai cika 2 by 2 ba to duk wanda yanka shi dan mutum ne zai zai kono saboda ya na kasul mizani to zuwa masu yanka yadi duka zuwa masu yanka duk abin da ake yankawa karfe ne a zinc ne a a masu sai da zare duka sun shiga masu sai da igiyoyi duk sun shiga in an sa ta bai an ka ce kafa kafa shida shida ne bai kai ba ka shiga masu sai da man fetur masu sai da gas lita lita kenan ko duk an shiga abin mai faɗi ne sosai kuma a zamanin mun yana da yawa kai har har abin nan ba da abin nan menene na wayan nan a ce an baka data su data su wannan lokaci da za a baka na na na na na kira airtime data airtime duk yana cikin maganar mizan naka yanzu mizan ya fi yawa akan mikiya to duka kar ku yi wannan to akan wannan aka aiko annabi sha'ibu wa mutanensa to sai dai shi mutanensa lokacin babu zamanin mu eh daga masu daga maganan a sa abu ne ko abu a dora akan sikeli in ya ja to akan bata sikelin to shine na qasul mizani kenan ko kuma abu auna shi a ce auna shi da mudu ana girgije mudu ko a buge bakin mudu shine mikiya shi yasa ma asalin muddun nabi ba maganan a musulunci ba awun tsoro wai a auna abu yayi tsoro wake yayi tsoro gyada ta yi tsoro wannan duk hanya ne na ha'in sharewa ake yi yasa muddun nabi an yi shi ne akan a share ai kaga kasan ne da fadi saman ne da saman ne a tsoke ai kaga shari'a kenan ta gaskiya amma na musamman ne da fadi kasan ne a tsoke kaga an shirya a cuce ka ne kuma an ce sauran nan shine awo to kaga an je ɗebowa wake kawai sai zame abinsa gyaɗa ta zame gero ya zame ana ta tafiya kuma da sauri ta ta ta ta to kaga an tafi wani wuri kenan to shi ma ma'auni ne don haka aka turo shi a matsayin a matsayin malami annabi ma'auni saboda shi ya san halin ƴan uwansa shine yake musu wa'azi ya ce ya kaumi ku bauta Allah shi kadai malakum min ilahin ghairuhu wala tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khair ni ina ganin ku cikin yanayin alheri wato za ku ji dadi kuna samun riba gwangwadon hali shi babban matsalar mutum kenan son abun da banza da wuce kayan kana kasuwanci haka Allah a rana ka sai da kaya za ka ci riban da za ka ci ka sha da iyalanka iyakacin da abin da ake bukata a rayuwar duniya kenan ba wannan tarawa miliyoyi kaza kaza din ba shi yasa sai ka tara miliyoyi ka yi shekara goma kana tara miliyan ɗari sai Allah ya kawo wuta ta ƙone shi sai ka dawo bak ka saka yawan a barka da miliyan goma kuma ka sake kokarin tarawa kafin ka tara miliyan hamsin ma ka kofa ka mutu to in to me amfanin abin da ka tara tunda ya zo ya ƙone ko ya lalace ko Allah ya sa ma bala'in da zai hana ka cin abu ga kuɗin baka da daman ka ci kayi kayi ciwaciwan kayi menene ka zo kawai sai likita ce mai kofa a kiyaye mai kwalaji so arziki ya zama talauci a kiyaye mai kwalaji kuma ka kiyaye suga to a duniyan nan guda biyun nan an ce karkace an gama an sa ka a fuzu na ma daɗin duniyan kenan maiko zaƙi da maiko to an ce babu shi kenan to Allah ya sama ko kuma ka ji yanzu kwanaki nake jin labarin jinya wai ana jinya yanzu har na miliyan saba'in miliyan ɗari wannan in ba bala'i ba ai bala'i ne ka kai dai Allah ba zai sama wannan cin amin don an sama ya zaka yi ai sai sanatoci su suke da miliyan dubu yau wato ciwonsa na miliyan ɗari kai kuma da kake da ɗari bakwai dubu ɗaya ciwon ka maganin sa paracetamol da filazil na naira hamsin Allah ya kiyaye na so yace ina ganin ku cikin alheri da za ku tsaya iya abin da kuke samun nan ya ishe ku alheri akwai wadata kuna ce kuna ce kuna cikin nutsuwa to me na cutar da talakawa kuma a domin duk inda ka tawaye mudu to ka saci kuɗin wanda ya zo awon ne domin ya baka ɗari biyar a maimakon ka baki kayan ɗari biyar ka baki na ɗari hudu da hamsin ka kai fatan naira hamsin na'am wayan ni akafu alaikum azaba yawmin muhit ina ji muku tsoron azaba ta wata rana wanda idan wannan azaba ta zo za ta kewaye ku kowa da kowa da wanda bai yi ba da wanda ya duk sai ta hada da shi na kar ku ja mana bala'i na'am wa ya qaumi anful mikyala wal mizana bil qist ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ويا قوم يا قوم متانينا أكل مكيالا كتك ما أوننكو والميزان كتك سكيلنكو bilkisti ta hanyar adalci tabbatar mutum ka ba shi kayansa cif wala tabka sunna ta ashiya'ahum kar ku tauye wa mutane haƙoƙinsu kayansu ne haƙƙinsu ne sun ba ku kuɗi ku ba su abin da bai kai kuɗin da suka ba ku ba kun musu sata a ɓoye kenan wala ta asau fil ardi kar ku rinka barna a bayan ƙasa mufsidina kuna masu aikata barna na'am بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين an ce abin da yasa وما أنا عليكم بهفيظ an ce abin da yasa yace kar ku rinka ƙetare iyaka a bayan ƙasa kuna barna to sai ya kasance wasu ma daga cikin su suna fashi bayan zaluncin tauye mizani din ai dama dole an in sata ta karanci yayi maka karan satan dan dan tauye mudu ya ma kadan kana son kuɗi da yawa ai sai ka je kuma ka tare hanya ko ba haka ba to wannan yana daga cikin ayyukan su da suka kasance suna yi a Allah ya ce baqiya sai ya ce baqiyatullahi abinda Allah ya wanzar muku khairul lakum shi yafi muku Allah ya yarda ku ci riba ka dan dora ka samu abin da zaka ci da kai da iyalinka shine kasuwanci shine riba shi yafi muku alheri eh in kuntum mu'minina in dai ku mu'mine da gaske kun yarda da annabawan Allah kun yarda da annabtar annabawa kun yarda da Allah da sakonsa to ku daina nan wama ana alaikum bi hafiz ni kuma ba zan zama mai gadi kullun ina bin ku gida gida ina ganin yadda kuke aikin ku ba nawa magana ne in kunne ya ji jiki ya tsira na'am قالوا يا شعيب أصلاتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد na'am qalu sai suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu a salawatuka wato wannan sallolinka da zikirorinka da ibadinka da kake yi muna ce maka bawan Allah mai ibada samuruka su ne suka zuga ka har annata ruka ma ya abu da aba'una ka shiga ma cikin harkan gidanmu Eh, ka shiga har kake kake sa mana ido eh har ma abin da iyayenmu suke yi kake son ka hana mu aikata mun gaji wannan dau- tauye mudu din mun gaji bauta- bautan gumaka aw an nafa'ala fi amwalina ma nasha ko ma har ma kana da yancin ka ce mana abin da muka ga dama ba za mu yi da abin da muka ga dama da dukiyar mu ba yanda ka tsara mana innaka la'antal halim sallai sannu mai hakuri ar-rashidu shiryayye tunda mu ba shiryayyu bane ai kai shiryayye ne kuma kai mai kai hakura da karamin riba ko sannu mai hakuri to mu ba za mu yi hakurin ba me abinda suka faɗa masa kenan na'am قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب kala sai ce ya kaumi ya mutane ya mutane na ara aitun ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan ni abin da nazo da shi nake gaya muku nan ina da dalilai na tabbatattu daga ubangiji cewa abin da nake gaya muku nan shine gaskiya warzaqani minhu rizqan hasana kuma naji sa'a Allah ya azzuta ni arziki mai kyau gwargwadon hali bana bukatar in je ina roƙon ku ina da daidai nawa wanda zai rufa min asiri ba kun ce mun ne haƙuri ba ko na haƙura da iya abin da Allah ya bani ba sai na cuci mutane ba wa ma uridu an ukhalifakum ila ma nahakum an kuma ni ba niyya na ne in saba muku zuwa ga abin da na hane ku ba abin da nace ku barin nan ni fa ba wai ni ina son ku ku daina ni in ci gaba da yi bane ina so ne ku daina ni ma dama ba na yi mu haɗu ne da ni da ku mu gyara mu bari abinda nake nufi kenan in uridu ni ba komai nake nufi ba illal islaha sai dai gyara a samu adalci a tsakanin al'umma kada mu rinka cutan mutane masadatu gwargwadon iko ne wa ma tawfiqiya amma samun dacewa da katari wato gaman katar ba nawa bane illa billahi sai in Allah ya sa na dace da wannan da katarin gyara ku da hana ku aikata abin da kuke aikatawa in Allah ya sa nan dan ci riban shiriyan ku sai ku shirya in Allah bai sa zan ci riban shiriyan ku ba sai ku ci gaba da shegantakun ku ilaihi alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wajen abin da nake gaya muku wa ilaihi unib kuma gurinsa za a maishe ni a lahira
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد wa ya ƙaumiya mutane na layar riman na kun shiƙaƙiya kada saɓani da ni ya tsora ku ya sa ku wuce gona da iri kuna ganin ni kuke saɓawa domin mafi yawanci mutane haka suke sai su ga kamar kai ne suke fama da kai ba su san da Allah suke yi ba ko shi su shi yana ganin da shi da kai ne kai ne mai wa'azi kai ne mai kai ne abu mai bashi haushi to to shi yana tunanin kada wannan abun ganin cewa shi suke jaza sun ce sannu mai hakuri sannu kaza ai kaga su duk gabaki daya ba sa ma tuna Allah shi kawai suke kallo sai ce musu kada kina ya sa ku ku ci gaba da saban Allah ba ni kuke saba ba Allah ne fa kuke saba ni ba ina hana ku saba wa Allah ne ba saba mun ba to kar ganin ku cewa da ni kuke sabani ya sa ku an yusibakum mislu ma asaba qaumin nuhi ku je har ku lalace ku sa ku fusata Allah bala'i ya same ku irin bala'in da ya samu mutanen annabi Nuhu mun karanta su kwanan nan ko au qauma ludin au qauma hudin ko irin bala'in da ya samu mutanen annabi ludu ya samu mutanen annabi ludu au qauma salihin ko irin bala'in da ya samu mutanen annabi salihu kar ku yi sabanin sabanin ku da niyyar sa irin wannan bala'in ya zo ya same ku wa ma qaumi ludin minkum bi ba'id abinda ya samu mutanen annabi ludu ma bai dade ba kuma ba ba nesa yake da ku ba eh bai dade ba a irin yanayin zamanin su kuma garin su da naku ba nesa bane duka suna nan yankin tsakanin tsakanin sham ne da abin da ya kama wajen jaziratul arab a wannan tsakanin ne duka waɗannan abubuwan waɗannan garuruwan suke na'am واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم kun ga in kun tabbatar da dai abin da nake ga muku laifi ne kun saba ma Allah to ku nemi gafaran ubangijinku kuma tubu ilaihi sannan kuma ku koma gare shi ku yi abin da aka ce ku yi dinnan neman gafara kadai ba zai wadatar da ku ba sai kun gyara hali kuma kun koma kun zama mutane na gari inda rabbi san dai ubangiji na rahimun mai jin kan bayansa ne muminai in sun gyara halinsu wadudun mai tsananin so ne gare su nan قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قالوا سيسكت يا شعيب كي النبي شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وين me kake faɗa ne kan ne mu duk abin da kake faɗa ma mun kasa gane ka ba mu gane me kake faɗa ba ka ji fa sun sa abin da yake ana su amma da yake Allah rubuta musu shakawa da shakiyanci wai ba su ma gane ne yake faɗa ba ka san dama mutumin da yake mara arzikin lahira baya son ya karbi gaskiya to haka yake sai ce shi kan gaba shi ɗaya ma wai shi ne kake cewa ne ne kuma tukunna shi bai gane me kake faɗa ba shi ne suka ce mu ba mu gane ma me kake faɗa ba sai kana ta maganganu ina ka dosa ne mana kau kasiran min ma ta kulu ba mu gane me kake faɗa ba wai na lana raka fi na da'ifa kai fa ba kowa ba ne a garinmu muna ganin ka rauna ne ba ka da jama'a ba ka da ƙarfi ba wani wanda zai iya mana zai ba abin da za ka iya yi mana yawwa walau lara haɗuka to kaga wannan shi ya saba da wancan ko ya saba yawwa annabi lutu yana kukan babu jama'a ko wannan kuma ana ganin akwai man akwai zaratan almajirai za a ci dukan tsiya to shine lokaci annabi lutu kuma yana kukan ba ma almajiran baya da kowa in ya tashi to an tashi za a yi masa cin mutuncin da ba mai zuwa ya dauki mataki to duk wayannan su kuma sun ga akwai sai suka ce walau la rahaduka wallahi ba dan jama'an da kake tarawa ba wallahi la rajam naka ruwan ruwan duwatsu zamu wato an ce wa an ce wa da'il hadida ya darubul hadida haka laraba suka ce maganin karfe karfe yanzu ko yan tsara ne ɗanu suka ga wasu yan tsaran sun taso to shi kenan sai ga sai su ga sallasa na ce ba don jama'an kada mun jefe ka amma an tabi alaina bi azizun ai ba ka fi ƙarfin mu ba wayannan mutanen ne kawai kake gadara na قال يا قوم أرهبي أعز عليكم من الله واتكذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون مهير قال في النبي النبي النبي شعيب يتي يا قوم يا متانينا أرهبي أما كن باني كنيا yanzu jama'a na a arzu alaikum min Allah su suka fi tsoro kuka fi tsoro akan Allah ina ce muku ku ji tsoron Allah Allah ga abin da zai muku ga abin da zai muku wannan ba shine damuwar ku ba kun fi tsoron jama'a na akan Allah wata kastumuhu kun dauki Allah zahiriyan kun jefa shi bayan wara'akum bayan bayan ku kuka jefa shi baya ba Allah ne akan gababan mutane ku kuke tsoro kafin Allah inna rabbi to lalle ku sani ubangiji na muhidun yana kewaye bai mata amaluna da duk abin da kuke aikata duk abin da kuke Allah na nan na rubuce da shi kuma zai muku sakayya akai har kun raina Allah Allah baya da matsayin ku ji tsoronsa sai dai jama'an mutane sai idan mutane na'am ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو خاذب وارتقبوا إني معكم رقيب قال يتتوشي كنا جاية تاكي قرشي يا قوم يا متانينا imalu ala makanatikum ku je ku yi ta yadda kuke kasaba na ce dai wa'azina ne ba ku ni dai na gama nawa na yi nasiha na yi gargadi na yi wa'azi na kuma faɗi sakamakon da zai same kowa zai zauna yadda yake ku je ku ci gaba da abin da kuka saba imalu ala makanatikum ku je ku zauna akan halin ku inni amilun ni ma zan je in yi irin nawa kowa ya irin nasa ni zan yi irin abin da na sani shine daidai ku kuma ku je ku yi ta yin shegantakan ku da kuke gani shine daidai saufa ta'lamuna da sannu za ku san man yati azabun yakuzihi da ni da ku waye ana nan ana nan wata rana azaban Allah da ta zo ta kaskasta shi wa man huwa kazibun idan kuna likita magana kuna nuna ni ne makaryaci ko ne masu gaskiya akwai ranar da za ta zo ta bayyanar da waye makaryaci a cikin mu wa taqibu ku je ku yi ta jira inni ni ma raqibun ina nan mai jira ne ma akum tare da ku na'am ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا وأكذت الذين ظلموا الصيحة وأكلت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولما جاء أمرنا لوكتين دا أمرنم يزو إن جاء الله سبحانه وتعالى da cewa a je a halakar da mutanen annabi shu'aibu najjaina shu'aiban sai muka tsame annabi shu'aibu walladina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi birhamatin minna don rahamar mu ga muminai da shi da muminansa wanda ake cewa rahadu hudin sai aka kwashe su aka raba su da gurin wa aka zatin lazina zala mustaihata tsawa ta kama waɗanda suka zalunci kansu da kafirci kuma suka zalunci kansu da zaluncin mutane fa asbahu suka waye gari jasimina a durkushe fi diyarihim a cikin gidajensu na'am Ka'al- tsawa suka halaka gaba ɗayansu na'am كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ka Allah mai ganau fiha kamar mutanen annabi Shu'aibu ba su zauna a garin su ba yau babu kowa a garin ya koma kufayi kuma ba wanda ya sake sha'awar ya zo ya zauna a garin sai dai masu masu bude idanu su je su yi ta yawon bude idanu ala ma'ana na an bu'udan li madiyana la'ana ta tabbata ga madiyana kama ba'idat samud kamar yadda makwabtansu samudawa su ma suka halaka da la'anar Allah haka wa'annan su ma suka halaka da la'anar Allah sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika min ash-shahidin abu dalib ai sunan ba shi ma abu dalib ba laifi ba ne idan ya sa masa suna suna in ya sa masa abu dalib ma suna ne na shari'a in ya sa masa asalin abu dalib aiki naya ne baban dalib yanzu mafi yawancin sahabban nan ai mafi yawancin su alkunya ne ai sunayen su abubakar ai abdullahi mai sunan sa bunan abi kuhafa amma sai aka sa masa abubakar shi ma abu kuhafa ma sunansa ba abu kuhafa ba ne to da hakan ya samu sabi ɗalib ana yin kinaya dalilin da ya sa akan yi alkunya shi ne a musulunci ya yarda da a yi suna kuma ana kunyan suna ya yarda da wannan Eh, yanzu eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sunan ɗansa abdullahi amma sabai ba su iya kiransa abdullahi saboda baban annabi ne Eh, sai ana ce masa tsayyib wasu na ce masa tsahir abdullahi wa huwa tsayibu wa tsahirun bi zaini za yi lakabu saboda haka akwai irin wannan alkunya din ana yi ba laifi idan ya kasance wancan sunan da yake watakila yana masa nauyi ko sunan mahaifinsa ne ko sanin ko sunan mahaifiyarsa ne ko wani abu makamancin wani kuma lakabin ba mai muni ba ne ya sa masa abu ɗalib ba mai muni ba ne a'a shi abdullahi ne sunan baban to sai aka rinka ce ma da aqada ana nufin tsarkakekke amma asalin sunansa sunan dan abdullahi ne to amma tunda baban annabi sunansa abdullahi ne sai ake masa laqabi da tsahir dan haka tsahir ana sa shi akwai wanda aka sa masa muhammadu in mun dubi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai mu ce tsahirun saboda duba girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma shi ma abdullahi din eh mm. mm. a ɗahirun na nan ɗahirun na nan yana nan zaman sa eh, abdullahi na nan biyu ne amma to tunda wannan yana nufin yabo to sai kai kuma ba ka son ka kira yanzu a ce babanka ne abdullahi ba ka son ka kira abdullahi sai ka ce masa ɗahiru to shi ne amma asalin ɗahiru za ka iya sa ma ɗanka sunansa ɗahiru kawai ma ka faɗa abdullahi ba ba abdullahi ba Mhm. na fahimce ka abdullahi shi ne ɗahirun ba wai ɗahiru daban abdullahi ɗahirun ba ne shi ne da wannan suna uku shi ne abdullahi shi ne ɗahiru shi ne ɗayyibu wasu daga cikin sahabbai abdullahi suna ce masa ɗayyib wasu daga cikin sahabbai abdullahi suna ce masa ɗahir to duka laƙabi biyu na abdullahi ne shi kaɗansa don haka ba ba duk wannan sunaye na guda ɗaya ne Eh, ba wai yana da wasu suke cewa akwai abdullahi A'a, ba haka ba ne Hmm? na'am eh mutum na bai sharewa ma ake a share kan ya daidai labin da shi kenan don haka ana son a kera shi ne tuntuninsa a in an zuba in an goge ya yi daidai a cike yake haka ake so amma in baka tare ba kayi alheri ne ba matsala a ba dama ba a yi ta akan yayi tsoro ba Eh, amma in kai tsoro ka kayi akul kai lake ka cika sosai Mm. Mm. Mm. ai dama tuntunan Allah ya gaya mana suna nan idan tsalo alal nasi ya sauko wai za ta lo mu awai zanu ya kusuru to can tauce tauyewa suke su girgije in kuma za su auna su cika to wayannan ma barayin sun fito da satan a fili kawai na su a fili ne kawai ga ma'aunin mu ga ma'aunin ku to wannan kafirci ne sabon Allah mummunan laifi ne mummunan laifi ne sabawa Allah ne karara ai karka ji nauyi dan an ce kafirci ne ai tun da aya ta ce kar ayi mutum ya fito karara yana yi ai wannan ya kafirce wa Allah ne Eh, babu wani magana da za a ce mudun ka na auren na aunanka daban na aunarwanka daban daga haka ma ko ka san kai dan wuta ne ka san kai halakake ne kawai mudu ɗaya ne ka za a ce da shi da shi za ku auna da shi za ku auna lamba ɗaya ne da shi za a zuba maka da shi za a zuba ma kowa ai shi ne kawo abin nan yanzu ba an ce ma shi yasa har yanzu muka kasa samun sauki a kan network ba na MTN da su ne ne ne to an ba wa an ce kai daga ka zama ko sanata amma sai yana bukatar a tantance amma ni dai haka aka gaya mu ko sanata ko mai sai a baka iya kayan har ka gama baka baka a da caji to kaga shi kenan mu mu kuma sai a yi ta ɗiban mu a cikin mu za a ɗiba a baka kaga kawai shi kenan ana satan mu ne ana ba su ake zuba maka shi din ne dai an matse ne irin asalin inda a ce misali za a ce to fili a ce ɗari hudu ne ai ba a cuce ka har ka san abin da ka siya to wannan ƙaryar ita ce cutar ai Allah ya